من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغ وتر رجب hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 17 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan babban masallaci na jibowis da ke wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imamul barbahari rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na 20 hudu a cikin jeren giyar karatu da muka gabatar a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun taba abubuwa kamar haka mun karasa karatu game da imani da azaba kabari da kuma yadda da munkar da nakir mun karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari kamar yadda hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama masu ɗimbin yawa sun tabbatar da cewa akwai waɗanda za a yi musu azaba a kabari kamar yadda kuma akwai waɗanda za su sha ni'ima a cikin kabari sannan ainihin wato duk da cewa akwai waɗanda suka ce ba wata azaba kabari don haka ba wani abun mamaki ba ne don a yau ma kaji wani ya ce ba za a yi wa mutane azaba a kabari ba akwai waɗanda suka gabace shi wannan aƙida ce ta mu'tazila mu'tazilawa da waɗanda suke tafiya irin tasu masu gabatar da hankali akan nassi to wannan duk daga cikinsu suna daga cikin waɗanda suke da fahimtar babu azaba kabari amma hadisai sun tabbatar ayoyin alkur'ani sun tabbatar da haka sannan mun karanta gabar imani da tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su gangara su sha Allah ka shayar da mu wannan wato tafki annabi sallallahu alaihi wasallam ya musalta shi da cewa tafki ne wanda ya fi ruwansa ya fi zuma zaki sannan kuma wato ya fi nono haske ko fari sannan adadin kofunansa adadin taurarin sama sannan daga cikin khasiya ta wannan tafki duk wanda ya sha ruwansa ba zai ƙara jin ƙishirwa ba har abada sannan tsayin wannan tafkin tafiyar wata guda faɗinsa shi ma tafiyar wata guda kuma kowane annabi yana da nasa tafkin amma na annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi girma kuma waɗanda za su gangara su sha na annabi sallallahu alaihi wasallam adadinsu ya fi yawa fiye da na kowane annabi cikin annabawa to bayan nan sai muka shiga wata gaba ta imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka aikata zunubai ko kuma suka yi kurakurai ranar tashin alkiyama sannan akwai magana akan siradi hawansa da abin da yake gudana ko zai wakana a kansa sannan kuma da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi na fitar da wasu daga cikin wuta bayan sun riga sun shiga sannan mun karanta cewa babu wani annabi face za a ba shi dama za a yi masa alfarma yi ceto haka siddiƙai haka shahidai haka salihan bayi duk kowa gwargwadon abin da allah ta'ala ya ba shi dama zai shiga cikin wuta ya ceci wasu adadi na 'yan wuta wa'yanda allah maɗaukakin sarki ya yi masa alfarma ya cece su to yana daga cikin wato usul yana daga cikin aqida ta ahlus sunnati wal jama'a imani da ceto amma da sharuɗa sharuɗan kuma ba wani bane ya sa su Allah ta'ala ne da kansa ya ce za a yi ceto amma ceton da sharuɗa sharaɗin kuma shine ba zai yi a yi ceto ba sai Allah ya bada izini wa an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli al-iman sannan ya zama wanda za a ce wanda za a ceta din yana daga cikin ma'abota imani wannan sharuɗan guda biyu dole sai Allah ta'ala ya yi izini a yi ceton sai kuma ya yadda da wanda za a ceta ɗin waɗannan sharuɗan guda biyu wajibi ne mu kula da su mu kuma kiyaye su su ne sharuɗan da in sun cika duk ƙasaitar mutum duk girmansa duk matsayinsa ranar tashin alkiyama sai Allah ya ba shi izini tukun ya ceto kamar yadda za mu karanta hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ceto na farko da yake nema za ka ji yadda abin ya faru sai ya je shi ma ya yi wa Allah kirari ya yi wa Allah bambaɗanci ya yabi Allah ya yi ainihin wato sannan a ce a ba shi dama a ce me yake nema sannan a ce an ba shi dama ceto da haka kuma ceton za a yi shi ne ga waɗanda Allah ta'ala ya yadda a ceta Allah ku ba zai yadda a ceci wanda ba mai imani ba wala yarda bi ibadihi al-kufr to sai muka karanta ayoyi kamar haka fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wannan sai ya nuna kenan waɗanda za a ceta ɗin babu kafirai a ciki domin ko da an nemi alfarmar a ba da dama ko an nemi alfarmar Allah ya ba da dama a ceci wani daga cikin kafirai Allah ba zai ba da wannan damar ba Allah ta'ala ba zai ba da wannan damar ba kamar yadda hadisi ya tabbata a hadithin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce hatta baffansa da ya bada gudunmawa ya taimake shi abu talib tunda ya cika ba da kalmar shahada ba shi ma aka ce alfarmar da aka yi yana cikin wutar amma yana sama sama za a sanya masa silifa ko takalmi na gidan wuta iya ma'alwalta ko kuma iya idan sawu amma kwakwalwarsa tana ta farfasa to kaga wannan yana nuna duk wanda ya cika ba imani ya cika ba musulmi ba duk ceton masu ceto ba zai masa amfani ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kaga dai annabawa za su yi manzanni za su yi shahidai za su yi siddiqai za su yi mutanen kirki ma za su yi amma duk waɗanda za su yi ceton ceton bai shafi wanda ya mutu ba imani ba fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in a wani gurin Allah ta'ala ce malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta' babu wani kafiri ko azzalimai kafirai ba su da wani masoyi da zai nuna musu ƙauna kuma ko wani mai ceto wanda zai nema musu ceto kuma a bashi damar yin ceton don haka kafiri baya cikin waɗanda za a yi wa ceto har abada amma mumini ceton da za a yi masa tabbatacce ne domin amma idan Allah ta'ala ya bada izini mafi girman masu ceto shugaban masu ceto shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da ceto nau'i daban-daban ceto kala-kala wanda shi kadai yake banta da shi banda sauran ainihin wato mutane sannan kuma akwai wasu nau'o'in ceton wanda da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sauran annaba da sauran mutane za su iya yin tarayya a cikin wannan ceton wannan a takaice shine gabar da muka karanta satin da ya wuce qala al-muallif rahimahullah ya ce wal imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lil mudhnibin al khati'in yawm al qiyamati wa ala sirat lalle imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil mudhnibin ga masu zunubi al khati'in masu laifi yawm al qiyamati ranar al qiyama wajibi ne kai imani akwai wannan ceton wa ala sirat da kuma ceton da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi har akan siradi shi ma wajibi ne kai imani da shi ar rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam huwa a'zamu man yashfa'u yawm al-qiyama shine mafi girman wanda za su yi ceto ranar alkiyama bal innahu yashfa'u fi ahli al-mawqif kullihim bal ma shine wanda zai ceci ma'abota gurin tsayuwa gabaki ɗayansu kaga kenan a wannan har annabawa da waɗanda aka aiko annabawan akwai lokacin da su kansu za su shiga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana innahu yashfa'u fi ahli al-mawqif duk waɗanda suke tattare suke tsaye a gurin tsayuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai nemi alfarma ainihin a hutar da mutane waɗanda suka cancanci su samu hutu fa inna allaha yurihuhum min al-mawqif wa yuhasibuhum domin sakamakon ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema Allah ta'ala zai hutar da mutane min al-mawqif daga wannan gurin tsayuwa din wa yuhasibuhum ya musu hisabi kowa ya san inda ya dosa li'annahu yaqulu alaihim al-mawqif domin wurin tsayuwar tsayuwar ta yi musu tsayi ma'ana an dade a tsaye Allah madaukakin sarki bai cewa kowa ta tafasa sauke ba rana ga tsananin zafin rana ga zufa ga kishi a wannan lokacin ga dadewa kuma ba dama ka ce za ka tsuguna ko ka zauna duk a tsaye ake ma'azdanki shadid tare da kunci kuncin kuma mai tsanani wal harri shadid da kuma zafi mai tsanani wal adashi shadid da kishirwa mai tsanani wal khawfi shadid da kuma tsoro mai tsanani ya tsulu alaihim al ga kuma tsayuwa ta yi tsayuwa mawqiful hashar gurin tsayuwa ne inda kowa yana nan ba wanda za a kirawo a ce bai zo ba kowa yana nan a wajen taruwa fa ya taqaddamuna ila ulil azmi minar rusul dan haka kaji yanda yanayin gurin tsayuwa yake shi yasa aka kiransa aka kira shi mawqif ba a zama ba a zama ɗaya kenan sannan kuma ga kunci kuncin kuma mai tsanani bayan kuncin ga tsananin zafi ga tsananin kishirwa ga tsananin tsoro ga kuma doguwar tsayuwa to wannan zai sa fayata ƙaddamuna mutanen da suke tattara a gurin tsayuwa za su yi gaba ila ulil azumi minar rusul su fara tuntubar ma'abota matsayi mafi girma cikin manzanni ko akwai abin da za su iya yi ko akwai wata alfarma da za su iya nema wa mutanen duk da ake tattara a gurin mazansu da matansu ƙanana da manya duk ana gurin ya na minhum abinda suke nema daga manyan manzannin shi sa ba ma kowane annabi aka tuntuɓa ba domin ranar yanayinta ya nuna sai wani cikakken mai alfarma ne ma zai iya zuwa ya nema alfarmar yanayin ya nuna haka don haka hatta da aka tashi zaɓar wajen waɗanda za a je sai da aka duba waɗanda Allah da kansa ya nuna suna da matsayi mafifici a cikin annabawan ma sai aka fara zuwa wajensu ya na minhum me aka je yi wajensu suna nema daga waɗannan manzanni ɗin an yadu Allah su roƙi Allah an yuri hahum ya hutar da su minal mawqif daga wannan gurin tsayuwar alfarmar da ake so wannan manzannin su je su nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa sauran mutane da suke tsaye a gurin shine kawai su nema musu alfarma a hutar da mutane daga wannan tsayuwa ta hanyar a yi kowa hisabi kowa ya san ina ya dosa amma fa kowa bari ka ji imma ilal janna wa imma ilal nar kowa ya san inda ya dosa aljanna ko dai aljanna ko wuta fa ya atuna ila adam sai su je wajen annabi adam baban mutane malam sai ya kawo abin a takaice ce fa ya ta ziru annabi adam sai ya kawo hanzari sai ya kawo uzuri ya ce shi ga uzurinsa don haka ba zai iya ba a yi haƙuri wa ya tuna ila nuhin sai mutane kuma a ɗunguma tafi wajen annabi nuh shine farkon manzo da allah ta'ala ya aiko shi ma bayan an je kai ne manzo kai ne farkon wanda aka aiko kaza kaza kaza ka neman mana alfarma wajen ubangiji subhanahu wataala shi ma annabi nuhu fa ya atazir shi ma fa ba zuwa zai ba shi ma sai ya ba da uzuri wa ya tuna ila ibrahim a je wajen annabi ibrahim khalilur rahman shi ma a masa kirari kai ne badadin Allah ku ku biyu ne masu wannan kujera a wajen Allah daga kai sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka ga yanayi ga tsananin zafi ga takaici ga tsoro ga tsayuwa ga kishi ka neman mana alfarma a zo a yi hisabin nan kowa ya san inda za shi faya atazir an ɗauka annabi ibrahim zai ce to tunda ni khalil ne barin tafi ina faya atazir annabi ibrahim shi ma sai ya kawo uzuri wa ya tuna ila musa sai kuma mutane su tafi wajen annabi musa alaihi salam wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da shi ba tare da tafin ba tare da wasiɗa ba shi ma fa ya atazir ya kawo uzuri wa ya tuna ila isa sai mutane su tafi wajen annabi isa alaihi salam shi ma dai duk neman alfarma iri ɗaya kaga an je wajen adam an je wajen nuh an je wajen ibrahim an je wajen musa yanzu gashi an zo wajen annabi isa alaihi salatu wassalam fa ya atazir shi ma annabi isa sai kawo uzuri wa ya tuna ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam to sai kuma mutane su ɗungumo su taho wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya ƙulu ana laha ana laha ana laha annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wannan ni ne nawa ne matsayina ne wannan ana laha ni ne zan je neman muku wannan alfarmar to me yasa a karan farko mutane ba su je wajensa ba Allah ta'ala dan ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daban ne inda tun a karan farko wajensa aka je ba za a gane yana da wata kima da martaba da ta fara ta sauran ba shi yasa duk waɗanda ake ji da su sai da aka je suka ce wallahi ba za su iya ba wannan ranar ta wuce duk wani tunani na mai tunani a je wajen wani amma kaga shi ma ana zuwa wajensa duk sai da aka gama zuwa wajensu da aka zo sai ya ce ana laha sun ati sannan shi ma sai ya tafi wa ya khirru sajida kaji ko yana zuwa shi ma sai ya faɗi ya yi sujada ta hata al'arsha a ƙarƙashin al'arshin ubangiji li'annahu domin yanda al'amarin yake la yashfa'u li ahadin shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya yin alfarma ba duk da girman matsayin nan nasa ba ba zai iya yin alfarma wa wani ba illa bi iznillah sai da izinin Allah ba zai iya yin gaban kansa ba zuwa zai ya faɗi kawai yayi sujada yayi ta kirari yayi ta kirari yayi ta kirari sai ubangiji ta'ala ya so ya ga dama fahuwa ya khirru sajidan ya riga ya faɗi yana mai sujada wa yad'u rabba yana ta roƙon ubangiji hatta yuqala la har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai ce da shi ya muhammad irfa ra'sak wa sal tu'ba washfa tushaffa daga nan fa aka bada kofa fa aka ce ya kai muhammad daga kanka tashi daga sujadar wasal tambayi tu'uba abinda ka tambaya za a baka washfa nemi alfarma tushaffa za a yi maka alfarma fa ya zanullahu la bi shafa'a sai Allah ya bashi dama ya yi masa izini bi shafa'ati da neman ceto din fa yashfa'u fi ahlil mahshar dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ga mutanen duk da suke wannan taron mahashar gurin taruwa din alfarmar da annabi ya nema ceton da ya nema a wannan karan fi an yanta min al-mahshar ila al-hisab alfarmar fa da ya nema shine mutane su taso daga wannan gurin taron da ake tsaye an yi curko curko an yi jungun jungun to daga nan gurin a taso a zo kuma a kafa layi wajen hisabi shine yanzu alfarmar da aka nema sai yanzu aka mutane suka samu wannan alfarmar ta a ɗauko su su baro wancan gurin da ake tattara ake a tsaye a zo kuma wajen yin hisabi wani tashin hankalin shi ma na gaba wa hadhihi hiya shafa'atul uzma wannan shine ceto mafi girma duk nau'o'in ceton babu mafi girma sama da wannan shine shafa'atul uzma allati faddalahu Allah biha 'ala al-khalq kuma wannan shine ceto mafi girman da Allah maɗaukakin sarki ya fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi akan sauran halittu qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa minan laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa minan laili daga wani bangare na dare domin min at-tab'idiyya ce nan wa minan laili wani bangare na dare fatahajjab bihi bayan kayi bacci ka tashi ka yi tahajjudi ka yi sallar dare bihi da shi alƙur'anin na filatan lak fassara guda biyu ko kuma daga cikin fassarorin da aka yi zamu yi guda biyu na filatan lak don ya zama ƙarin ɗaukaka da ƙarin falala da daraja gare ka tashin da za ka yi cikin dare ka yi tahajjud ka yi ƙiyamun lail ka karanta wani ɓangare na alƙur'ani wannan nafila tallaka ƙarin ɗaukaka ne da daraja gare ka haka wasu malaman tafsirin suka fassara nafila tallak wasu kuma suka ce nafila tallaka ƙarin wajibi a kanka bayan wajibin sallolin farilla suka ce domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam salatu tahajjud a kansa wajiba ce sabanin ni da kai kila sai da ramadan in kuma ta ɗauro da ramadan ɗin ma wani har ramadan ɗin ya wuce ba lalle ba amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sallar dare tahajjud wajiba ce a kansa da haka a nan sai suka ce nafilatan laka wani ƙari ne na wajabci na sallar daren ita sallar daren ƙari ne na wajabci a gare ka bayan sallolin farilla na yau da kullun da aka farlanta wa kowa to kai bayan wannan kana da wata khususiya ta daban sauran mutane in sun tashi sun yi tahajjudi cikin dare sun kyauta in ba su yi ba ba su da zunubi ba laifi a kansu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yanda kake sallar azhar la'asar magariba isha asuba to shi sallar dare kuma wajiba ce a kansa shine nafilatan lak ina fata an gane asa an yab'athaka rabbuka asa min Allah wajiba kalmar asa idan ni ne ko kai to tsammani ne la'alla watakila shine asa tsammani a iya yi ba lalle a yi ba amma in Allah ta'ala ya ce asa to ba wai tsammani ba ne asa min Allah wajiba haka malamai ma suke cewa asa an ya ba asaka rabbuka tabbas ubangijinka zai tashe ka maqaman mahmuda a wani matsayi abin yabo to hikimar kawo wannan ayar sai malai ce al maqamul mahmud wannan matsayin abin yabo da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam albishir a wannan aya huwa shafa'atul uzma shine wancan ceton mafi girma wahiya fi du'a'i alladhi yuqalu ba'da al-adhan kuma shi dai wannan maqamul mahmud din wannan matsayin wanda babu wani mahaluki da Allah ta'ala ya bawa shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi dai wannan matsayin shine kuma a cikin addu'ar da ake faɗa bayan an gama kiran sallah to yana daga cikin abin da ake yin addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin ati muhammadan alwasilata wal fadila ka bawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasila da fadila to wasila da fadila wa ba'athu maqaman mahmuda ka tashe shi a wani matsayi abun yabo allazi wa'atahu wanda ka alkawarta masa hadhihi shafa'atul uzma wannan ita ce ceto mafi girma ceton a yi wa mutane hisabi a neman musu alfarma daga inda suke cikin wahala da garari da nagarin da waɗanda suke ba nagarin ba duk ana haɗa guri guda to alfarmar da annabi ya nema wanda sauran annabawa suka ce ba za su iya ba shine ake kira shafa'atul kubra ko shafa'atul uzma to wannan kuma shine al-maqamul mahmud wanda kake ta roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka ji ladan ya gama kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata manzo Allah yace duk wanda yake yin wannan addu'a bayan an gama kiran sallah halat lahu shafa'ati ya fada cikin wanda zan ce ta wannan hadithin da wancan na farko da na biyu na farkon imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 772 imam muslim hadisi na 193 hadisi ne na anas dan malik Allah ya kara masa yadda sannan hadisi na biyu imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 589 hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara masa yadda wa kadhalika yashfa'u fi ahli al-kaba'ir min al-umma haka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai sake neman alfarma ga waɗanda suka aikata manya-manyan laifuffuka min al'ummata daga al'ummarsa ya shafa'u fihim sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai nema musu ceto imma Allah ya dukulun nara ko dai tun a karan farko kada su shiga wuta sun aikata manya-manyan laifuffuka irin su ƙarya irin su ainihin wato annamimanci irin su zina irin wannan manya-manyan laifuffuka irin saba wa iyaye da sauransu to saboda haka akwai ceto da annabi zai sake yi ga waɗanda suka aikata irin waɗannan manyan laifuffuka ɗin imma dai Allah ya dukulun nara ko dai ceton da yake nema musu kada ma su shiga wutattun a karan farko wa imma an yi kuraju min ha ko kuma a fito da su daga cikin wutar idza dakhaluha in har sun riga sun shige ta ɗayan biyu ko dai ya nema musu alfarmar kada Allah ya sa su a wutan tun a karan farko ko kuma sun riga sun shiga wutar ya nema musu alfarma Allah ya fitar da su fayashfa'u fihim ya nema musu ceto ko alfarma wa hadhihi to irin wannan ceton na ma'abota manyan laifuka laysat khassatan bihi wannan ceto ne da bai keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba sauran annabawa ma suna da tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan ceton fa huwa yashfa'u dan haka annabi zai yi irin wannan ceton na ahlul kaba'ir wa jami'ul anbiya yashfa'un sauran annabawa su ma dukkaninsu yashfa'una su ma za su yi ceto wal awliya'u yashfa'un haka su ma waliyai su ma za su yi irin wannan ceton wal afraq al afraq yara wa humul ladina matu sigaran sune afraq yara waɗanda suka mutu suna ƙanana su ma suna cikin waɗanda Allah zai musu wannan alfarmar zai ba su damar su yi irin wannan ceto ɗin yashfa'una fi ahlil kaba'ir su ma afraq ƙananan yara da suka mutu a wato tun suna yara su ma za su yi ceto ga ma'abota kaba'ira wannan duk yadda da cewa za a yi ceton mu ne muka yadda da haka khilafan lil jahamiyya wal mu'tazila wal khawarij sabanin jahamiyya da mu'tazila da khawarij su a wajen mu'tazila ba ceto wannan magana ceton na ma'abota manyan laifuffuka jahamiyya ba su yadda da shi ba mu'tazilawa ba su yadda da shi ba khawarijawa ba su yadda da shi ba domin wal khawariju su khawarijawa humul ladhina yakhrujuna ala al a'imma su ne wanda aqidar su ta yau shugabanni tawaye su ake kira khawarij kawai in shugaba suka ga yayi kuskure kawai sai su dora masa hukunce hukuncen kafirci ko wani abu mai kama da haka kuma su halatta a yi masa bore a yi masa tawaye a immatul musulmin wato jagororin musulmi ma'ana su khawarija su ne waɗanda suke yin tawaye wa shugabannin musulmai bisaifi da takubba ma'ana su fito da makamai su yaƙi gwamnatin musulunci su ture ta wannan aƙida ce ta khawarij wa yashquna asad da'a su kuma tsaga sandan biyayya ga shugaba su raba gwamnati ta zama gida biyu ga bangaren gwamnati ga kuma su 'yan tawaye sun jawo su gungun mutane da makamansu suna yakar gwamnati wannan su ake kira khawarij masu irin wannan aqida su ba su yadda za a ceci masu manyan laifuffuka ba ranar tashin alkiyama ba su yadda da wannan ceton ba wa aidan in baka san khawarijawa ba sai ce su ne dai aidan har wa yau alladhina yukaffiruna almuslima wanda su a aqida su suna kafurta musulmi bil kaba'ir idan ya aikata kaba'ira duna allati duna shirk kaba'ira da bata kai shirka ba yanzu su a wajen ba kawarije in kai karya kawai ka kafurta domin karya ka ba'ira ce idan kai gulma a wajen kawarij ka kafurta idan kai annamimanci a wajen kawarij ka kafurta ina fata an gane idan kai zagi a wajen kawarij ka zama kafiri idan ka saba wa iyayenka kawarijawa suka ce mutum arne da aka su aqida su shine duk wanda ya aikata kaba'ira in dai ba kananan laifuffuka ba in mutum ya aikata laifin da in an dora shi a sikelin awo ya kai ya hau kan sikelin manya manyan laifuffuka to in ya aikata a wajen ba khawarije kai mutum kafiri ne ha'ula'i humul khawarij malam ya danyi mana bayanin dan ka san suwaye khawarij kaka je ana ta cewa khawarijawa khawarijawa ka rasa to suwaye ko a yau aka samu mai irin wannan aqidar khawarij ne sai ce to waɗannan ha'ula'i humul khawarij waɗannan su ne khawarijawa sun mu khawarija an kira su da sunan khawarijawa li'annahum kharaju anil mashru' domin sun yi tawaye sun fita daga abin da aka shar'anta wa kharaju ala waliyil amr sun yi tawaye ga shugaban musulmi jagoran musulmi wa shaqqu asad sun raba al'umma gida biyu sun hana a yi wa shugaba cikakkiyar biyayya don haka sun tsaga sanda wadda take dunkulalliya guda ɗaya wadda tana hannun shugaba to sun raba ta gida biyu sun bawa shugaba rabi su sun rike rabi ha'ula'i to waɗannan masu wannan aƙidar yamfuna shafa'a su ma suna kore ceto sun ce ba wani ceto domin aka ce akwai ceto kenan wannan aƙidar tasu ta faɗi a ƙasa kenan mutum zai aikata laifi ranar lahira a cece su da suka ce wanda ya aikata laifi ma kafiri ne to ya za a ceci kafiri tunda a ka'idar mu ta farko da muka karanta cewa ba za a ceci kafiri ba sai Allah ya ba da izini ake ceto sannan cikin waɗanda za a ceta ba kafirai fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to in haka ne to kaga kenan sun zama aqidar tasu akwai tufka da warwara fahimtar tasu in suka yadda da ceto to an samu kwangaba kwan baya kenan sun ce wanda ya aikata babban laifi ya kafurta kuma sun yadda za a cece shi ranar lahira kaga kenan sun yadda cewa wannan aqida ta su kuskure ce shi yasa suka kafe kai da fata cewa tunda sun ce duk wanda ya aikata kaba'ira kafiri ne to baya cikin wanda za a ceta mafhum wa yaquluna suna cewa man dakhala nara la yakhruju minha su a aqida su duk wanda ya shiga wuta ba zai fito ba wannan ita ce aqida khawarij wa yastadilluna bi qawlihi ta'ala kuma sukan kafa hujja ma da fadin Allah ta'ala wa ma hum bi kharijin minan nar wai su yan wuta ba masu fita bane daga cikin wuta naqulu sai mu ce hadihi fil kuffar wannan ayar wa ma hum bi kharijin minan nar tana magana ne da kafirai su ne yanda suka shiga ba za su fito ba fal kuffaru kafirai la yakhrujuna minan nar ba za su fita daga cikin wuta ba wa amma shafa'atul maqsudatu huna amma ceton da muke nufi a nan in ji malam fahiya fi ahlil iman ita ce irin ceton da za a yi ga masu imani min ashabil kaba'ir daga waɗanda suka aikata manya-manyan laifuffuka wahiya sabita ita ko wannan ceto ga masu imanin da shedan da zuciya suka ja su suka aikata manyan laifuffuka to za a cece su ko da ba a karan farko ba ko da sai sun shiga wutan ne to za a cece su wallahu jalla wa ala yaqul ubangiji mai girma da daukaka yana cewa man dhallazi yashfa'u indahu illa bi idni man dhallazi yashfa wane ne wanda ya isa yi nemi alfarma ko yayi alfarma ko yayi ceto indahu a wajen ubangiji illa bi iznihi sai bayan izinin Allah ba wanda ya isa ya nuna shi dan gaban goshi ne a wannan ranar sai wanda Allah ya yi wa izini dalla ala annahu idza adina yashfa'u ahadun inda wannan aya sai ta nuna ashe idan Allah ya yi izini yashfa'u ahadun kenan wani zai iya neman ceto ko alfarma indahu a wajen ubangiji wa kadhalika qawluhu ta'ala haka fadin Allah ta'ala وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله تعالى يقول وكم من ملك أقوي ملائكو دعوة kaga mala'iku su ma la ya asuna Allah ma amarahum bayin Allah ne na kwarai tsarkaka amma Allah da kansa ya ce wa kam min malakin da yawa daga cikin mala'iku la ainihin wato tuguni shafa'atu shay'a fis samawat a cikin sammai la tuguni shafa'atu shay'a ceton su ba zai amfana da komai ba illa min ba'di an yi azan Allah sai fa bayan Allah ya bada izini liman ya sha'u kuma ga wanda ya ga damar a cece shi wa yarda kuma ya yarda a cece shi kaga shi kansa ceton ba fa zuwa za kai kaga wani abokinka ko wani masoyinka ko wani sirikinka kawai ka ce kai taso yawwa kai yawwa a'a sai an baka da wane da wane su za su shiga alfarmaka ka cece su sai an yi izini sai kuma an yarda da wanda zaka ceta ba kai zaka je kawai kalli ka far kawai ka zazzaba a za a gaya maka an baka izinin kai ceto a matsayinka na mutumin kirki dan aljanna sannan kuma da wane da wane da wane su shiga alfarmaka ina fata an gane hadihi fiha shartan shartash shafa'a wannan ayar hadhihi wannan ayar fiha a cikin ta sharta a shafa'a akwai sharuɗa guda biyu na ceto wanda mun karanta su a farko izini daga Allah yarda daga Allah wannan abubuwan guda biyu a samu izini sannan kuma a wato Allah ya yarda da bayan ya baka izinin to shi wanda zaka ceta din bayan izinin ka ceto din sai wanda Allah ya yarda kuma ka ceta waɗannan sharuɗan guda biyu sune sharuɗan ceto يأذن الله هذا الشرط يأذن الله ألا يباد إذني هذا الشرط الأول وأنا شيني شرطي نفرقه ويرضى يكما يرضى هذا الشرط الثاني وأنا شيني شرطي نبيو يرضى عن المشفوع فيه ألا يرضى وأن ذا أتشيتادن وهو لا يرضى كما كاسم أبنجي بافزي يرضى با إلا أم عن المؤمن سيغا مؤمن بزي يرضى أتشيتشو أنا بسي مؤمن amma kafir amma wanda ya mutu yana kafirci ko yana shirka fala yarda an ubangiji ba zai taba yarda da shi ba ballantana ya bada izini a cece shi wala yarda li ibadihi al-kufr fal mukhalifuna li ahli sunnati wa fi shafa'a fal mukhalifuna wadanda suka saba li ahli sunnati suka saba da ahli sunna fi shafa'a game da abin da ya shafi ceto ala darfai na qidin suna gyaffai guda biyu masu cin karo da juna suna ɓangarori guda biyu wannan yana nan wannan yana nan amma su duk wayanda suka saba wa ahalus sunna game da ceto to suna ɗarafai na ƙid suna gyaffai guda biyu kuma masu cin karo da juna masu warware juna minhum daga cikinsu man ankara shafa'a akwai wanda ya ce san ba ceto ya yi inkarin shafa'a ya ce ba ceto wa humul khawariju masu wannan aqida ta ba ceto khawarijawa suna ciki wal mu'tazila da mu'tazilawa su ma mun sha faɗa ɗaiɗaikun aqidun su a baya allazina yukaffiruna bil kaba'ir duna shirk wa'annan guda biyun da khawarijawa da mu'tazilawa su ne masu aƙidar kafurta mutum in ya aikata manyan laifuffuka ko da laifin bai kai shirka ba wa ƙarfin tsani to kaji wa'annan su gaba ɗaya ma sun ce ba cetan ɓangare na biyu man ya fi isbatin shafa'a wa'anda su kuma suka ƙetare iyaka wajen tabbatar da cetan wa'yancan sun ƙure iyaka wajen kore ceton wa'yannan su kuma sun ƙura maleji ko ka ce sun ƙetare iyaka wajen tabbatar da ceton suwaye wa'yanda su kuma sun wuce wato inda ya kamata su tsaya game da ceto sai ce wa humul mutasawwifa su ne wato sufaye wal da masu bautar kaburbura wa'yanda suke kimanta kabari suke zuwa su yi sujada su yi addu'o'i su roƙi na cikin kabari su ake kira masu bautar kabari suna da bukatu su je wajen wani malamin su wanda shekara sa goma ko ashirin ko ɗari da mutuwa su je su dinga kai kuka zuwa gare shi su ɗauki irin haƙƙin Allah su dinga kai na wannan kabarin sun ya yadda da cewa mai wannan aƙida mai wannan kabarin zai azurta su ko ya yaye musu damuwa da sauransu su ake kira kuburiya to da kuburiya da mutasawwifa su kuma sun yadda da ceto amma sai suka kai shi inda ya ƙure ko ya tsallake iyaka allazina ya'tamiduna ala shafa'a wa yalja'una ila al-qubur wa yastaghithuna bil amwat su al-mutasawwifa su ne waɗanda suka dogara akan ceto kawai baya wani aiki kawai shehinsa ya ce zai cece shi da haka an ce akwai wani shehi da zai zo da malin malin ranar tashin alkiyama zai dinga su mogalin ɗin muridansa sa su a babbar riga kawai je shiga aljanna sai sake komawa ya dinga smogalin zai zama dan smogal ina fata an gane kaga kenan wayannan su gaba ɗaya za ga mutum ya ƙi yin komai saboda shehi ya ce ba komai yana na ranar lahira tun da shehi ya ba su wannan garantin zai je ta tabara sai ta tabar gaza sai ya ƙi tsayawa ya ba Allah madaukakin sarki madogararsa tun da ya bi shehi shi ya tsira shehi zai cece shi ranar lahira wa yalja'una ila al-qubur suna kuma fakewa zuwa kaburbura wanda su kuma suke bautar kaburbura sun yi imani da cewa na cikin kabarin ranar lahira shi zai hana a musu azaba shi zai hana a babbake su wa yastaghithuna bil amwat suna masu neman agaji da tanyo bil amwat da matattu yatlubuna minhum shafa'a suna neman ceto daga matattu to kaga kaga kaga akwai cin karo tsakanin wa'yancan da wannan wa'yancan ba su yadda da ceton ba kwata-kwata wa'yannan su kuma sun yadda da shi gaba ɗaya har da wanda bai halatta ba har da wanda ba zai yi ba to ahlus sunna su suka tsaya a tsakiya ba su kore shi duka ba ba su tabbatar da shi duka ba akwai ceto amma da sharuɗa wanda ya cika wannan sharuɗar ya zama ceto karɓaɓɓe ya zarce wanda kuma bai cika wannan sharuɗan ba ba zai zama karɓaɓɓen ceto ba kaga kenan akwai ceto ba kamar yadda khawarij da mu'tazilawa suka ce ba amma ceton zai kasance irin yadda sufaye da masu bautar kaburbura suka faɗa haka zai kasance a ba ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a ba shi kansa kaga ka duba annabawa duk an je wajen su sun ce ba za su iya ba to sai kuma ka yadda akwai wani malamin ka imaninsa da tsoron allansa da walittakarsa ta kai ya sha gaban annabawa ranar tashin alkiyama waye waliyin da walittakarsa ta tsara ta annabawa waye babu duk da cewa su a aƙida su irin wannan mutasawwi fadin su waliyi ya huta annabi domin sun ce maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa dunal wali sun ce maqamun annabta a barzahu to fuwaikar rasul wa dunal wali fuwaikar rasul wa dunal wali maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasul wai ta dara ta manzo amma fa bata kai ta wali ba matsayin annabta ya dara na manzanci amma da annabta da manzancin duk ba su kai na wali ba da haka su a wajensu in an ce annabi ba zai iya ba su a wajensu wali zai iya an fahimta za ka in ka fahimci karatun haka yake tun da annabawa ba su kai waliyai ba to kenan dan an ce an je wajen annabuwa ne ba ya ce ba zai iya ba annabuwa ne ba zai iya ba su a wajensu ko a jikinsu wai an tsikari mai kaushi kawai a jikinsu su suna ganin waliyinsu ai ya fi annabi to tun da ya fi annabi ko annabi ba zai iya ba shi a waliyinsu zai iya kuma ya gaya musu kasu damu kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah wa ya'buduna sai kaga suna bautatawa ma la yadurruhum abinda ba zai iya cutar da su ba min dunillahi koma bayan Allah sai kaga suna bauta wa wani Allah ma la yadurruhum abinda ba zai iya cutar da su ba wala yanfa'uhum ba zai iya amfanar da su ba wa yaquluna kuma zaka dinga jin suna cewa haula'i waɗannan da muke bautawa shufa'auna inda Allah su ne masu ceton mu a wajen Allah ya abudunahum min ajali an yashfa'u lahum inda Allah su abin da yasa suke bautawa duk wanda kaga suna bautawa su bautawa wali su bautawa na cikin kabari bautata masa suke domin ya cece su a wajen Allah ranar lahira amma alwasat amma hanya ta tsaka tsakiya mazhaba madaidaiciya fahum ahlus sunnati wal jamaa su ne masu bin aqida da mazhabi na ahlus sunnati wal jamaa su in ka fahimce su lam yamfau ash-shafa'a mutlaqa ba su ce ba ceto ba kwata-kwata ba su kore ceton duka ba walam yuthbituha mutlaqan ba su kuma tabbatar da ceton ba duka ba su kore ceto duka ba ba su tabbatar da shi kuma duka ba bal asbatuha asbatuha bal ma sun tabbatar da ceton bishartaini da sharuɗa guda biyu alwaridaini fil kitabi was sunna domin su ba saƙonsu sai da zakara kuma duk sharuɗan guda biyu suna nan sun zo cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadha hasilul bahs fi shafa'a wannan shine a dunkula abinda zaka tabbatar ka kuma samu a game da in kai bincike game da mas'alar ceto zaka samu cewa mazhabobi guda uku ne game da ceto akwai wanda suka ce babu akwai wanda suka wuce iyaka wajen tabbatarwa akwai kuma 'yan tsakiya kamar yadda muka sha karantawa kowanne muka zo za mu ceto a wannan babin a wannan aƙidar an kasu gida kaza to a babin ceto mutane sun kasu gida uku imma mutum ya zama cikin khawarijawa da mu'tazila imma mutum ya fada cikin mutasawwifa wal quburiyun imma kuma mutum ya tsaya a tsakiya ahlus sunna wal jamaa kaga kowanne an yi ma fashin baki an gaya ma wayancan ga abinda suka faɗa wayannan ga abinda suka faɗa wayannan ga abinda suka ce وقوله فتنس المذنبين الخاطئين المذنبين ما سزن بيضاء أتشيتا الخاطئين ما سكر كري يعني أبو النفي تكون الشفاعة ceton nan fa zai kasance ne lilmomini daga muminai almudhnibi na amma wanda sun aikata zunubi alladhina lam yasilu ila haddil kufr amma fa ba su kai haddin kafirci ba sun yi laifi kam iyakan laifi amma laifinsu duk in an tattara shi bai kai kafirci ba to wayannan su ne wayanda za su wato samu ceto wa ala sirat sannan haka akan siradi ai wa yashfa'u an sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci mu'minai hala mururihim ala sirat a lokacin ketare siradi lokacin da suke wucewa ta kan siradi wa yashfa'u liman dakhala nara haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ga wanda ya shiga cikin wuta din bi ikhrajihi minha ta hanyar fitar da shi daga cikin wuta din min ahli tauhidi amma daga ma'abota ta Allah da bauta idza kana min ahli tauhid kai ko idza kana min ahli tauhid bi ikhrajihi minha ta hanyar fitar da su daga cikin wuta idza kana min ahli tauhid amma fa in mutum ya kasance yana daga cikin ma'abota ta Allah da bauta fa yashfa'u ala sirat kuma zai yi ceto akan siradi idza marra nasu alaihi idan mutane suka zo suna wucewa ta kan siradi kamar an tambayi malam to shi siradin nan menene shi sai ce wa huwal jisrul mansubu ala matni jahannam shi siradi wata gada ce wadda aka dora ta akan doran jahannama shine siradi yamurru nasu alai za ga mutane kuma ba annabawa ba manzanni ba shahidai ba waliyai ba sale kowa sai ya wuce kowa sai ya wuce kowa ta kan siradin nan sai ya hau yamurrun nasu alai mutane suna wucewa ta kan siraɗin ala qadari a amalihim gwargwadon ayyukansu fa minhum man yamurru kalamhil basar a cikinsu akwai wanda ke wucewa kamar kiftawar ido kankace kobo ya tsallake wa minhum daga cikinsu manyan murukal bark akwai wanda yake wucewa ta kan siraɗi kamar walƙiya wa minhum manyan murukal rih a cikinsu akwai mai wucewa kamar iska wa minhum manyan murukal farasil jawad daga cikinsu akwai mai ƙetare siraɗi kamar wanda ya hau ingarman doki wa minhum manyan murukal rukabil ibul daga cikinsu kuma akwai mai wucewa kamar amalar raƙuma amalar raƙumi wa minhum man ya'adu adwan a cikin su akwai mai wucewa da sauri wa minhum man yamshi mashiyan a cikin su akwai wanda yake tafiya da tafiya zai iya ko yayi nufin yayi gudu ko yayi nufin yayi sauri ba zai iya ba gwargwadon aikin sa ne tafiya ce zai yi wa minhum man yazhafu zahfan a cikin mutane akwai wanda za ga shi kuma jan ciki tafiyan ma ta gagara aikin sa yayi raunin da ba zai iya taka siradi akan kafa ba sai dai jan ciki sai dai rarrafe da rarrafe za a ga mutum a haka yake tsallakewa wa man yi hutsafu akwai wanda za a fusgo shi wa yulka fi jahannama a jefa shi cikin wutar jahannama kullun khala'iq kuma dukkan halittun Allah ta murru alal jisir za su wuce ta wannan gadar almu'minuna wal kuffar da mu'minan da kafiran duka wala yunjihim illa a'maluhum ba abinda zai tseratar da su sai aikinsu ba abin da zai tseratar da mutane sai ayyukansu ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya riga ya yi alkawari ya sa doka ya zartar da ita ya ce wa in minkum illa wariduha ai wa ma minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya wuce ta kanta wa in minkum babu wani daga cikin ku kaga wannan ba wanda ta cire annabawa suna ciki manzanni suna ciki sauran mutanen kirki da na banzan ma wa in minkum illa wariduha ya'ani ala sirat ba wani daga cikin ku face sai ya gangara ya tsallaka ta kan siradi kana ala rabbika wannan ya kasance akan ubangijinka hatman maqdiya wani wajibi ne zartacce ubangiji ya riga ya zartar amma Allah ta'ala sai ya togaci ya ce sun manu na jilladina taƙau wajen ƙetare su raɗin Allah ce sannan za mu tseratar da waɗanda suka yi taƙawa wa nazaru zalimi na fiha jisiya amma za mu bar azzalimai za su rubta cikin wutar jahannama a gurfane Allah ya tsare mu fala yanju illa li ahli illa ahli ahli taqwa babu mai tsira ya iya tsallake siraɗin nan sai ma abota taqwa wa ammal kufar amma kafirai fa innahum yahlikuna fi jahannam za su halaka ne domin za su rubuta cikin wutar jahannama wal iyazu billah Allah ya tsare mu hadha huwa sirat malai yace wannan shine siradi qawluhu walillahi ba'da zalika tafaddulun kathirun ala man yasha bayan duk wannan ubangiji ta'ala yana da falala mai tarin yawa akan wanda ya ga dama wa qad yukhrijullahu Allahu minan nar ba'd al-mu'minin ubangiji ta'ala yakan fitar da wasu cikin muminai daga wuta bi gairi shafa'ati shafi'in ba ta hanyar ceton masu ceto ba bal bi fadlihi da falalarsa kawai subhanahu wa ta'ala duk masu ceton an ba su dama sun gama ceton annabawa manzanni salihai yara duk mai ceto yayi ceto to waɗanda ba a samu fito da su ba to Allah ta'ala shi ma akwai tasa falalar zai fito da wasu waɗanda ceton masu ceto bai shafe su ba yukhriju unasan minan nar ubangiji zai fitar da wasu mutane daga wuta bi fadlihi subhana da falalar ubangiji subhanahu wata'ala bi gairi shafa'atin min ahadin ba ta hanyar ceton wani ba daga cikin mutane bal bi fadlihi wannan kuma falala ce Allah ne ya ga dama da falalarsa jalla wa ala qawluhu wal khuruj minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahma sai ce wal khuruj amma fa fitar wanda za a yi fitarwar duk wanda ka ji an ce sai da ya shiga wuta za a ceto shi to kaka ɗauka abin mai sauƙi ne wal khuruj minan nar sai imamul barbahari ya ce fita fa daga cikin wuta in ka ji an ce mutum an fito da shi daga wuta to fa an fito da shi ne ba'da mahtaraqu bayan sun sha wuta sun kone sun babbake wa saru fahaman sun zama gawayi har ka ɗauka al'amarin mai sauƙi ne wanda duk za a ce aje a ceto shi sai ya ji jiki shi sa tun a karan farko muke roƙon Allah ta'ala ya hayar da mu amma zancen ka ce a to ai tunda an ce dai masu imani ba za su dawoma ka san akwai wani zai ta tambaya ai an ce dai masu imani ba za su shi damuwarsa kawai ba za dai a dawoma ba ko in dai ba za a dawo ba shi ya- in dai za a sa din a fito to shi ko cikin irin wanda za a sa su fito din shi ba matsala akwai matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ci nemi tsarin Allah daga wuta ko da da tsagin dabino ne in aka ce ga wani abu ana in an yi shi ana mutum yana tsaruwa daga wuta wallahi kai maza maza kai wannan abu to kaji fita ceton da ake a fito da wasu daga cikin wuta ana cetar su ne bayan sun babbake sun zama fahaman gawayi الله جل وعلا أخبر أه- أن أهل النار المخلدون فيها كو المخلدين فيها Ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba da labari cewa ‘yan wuta almukhalladuna fiha waɗanda suke dawwama a cikinta la ya mutu na fiha wa la ya hayawun ba fasa rayuwa ba sa mutuwa la ya mutu na fiha ba sa mutuwa a cikinta balle su ce sun huta ita wutar jahannam mutuwa kwaya ɗaya ce shi yasa lokacin duk da aka gama wannan Allah ta'ala zai ba da umarni ya ce a zo da mutuwa annabi ya gaya mana za a zo da ita tsakanin aljanna da wuta kamar rago Allah ya ce a yanka ta ita ma mutuwar ta gama aikinta ta gama ɗaukar ran ita ma nata ran za a ɗauka za a ce a yanka ta bayan an yanka ta za a ce ya ku yan aljanna khuludun fala maut ba su taɓa murna ba irin wannan don ba a barazana ga ɗan adam irin rashin dawwama babban cikas ɗin ɗan adam a ce ba a mutuwa ake ko shekara dubu mutum yi sai ya mutu ka duba annabawa annabi nuhu fa iya shekarunsa na wa'azi shekara 950 ina yake annabawa duk da suka yi shekaru fa ba kowa ba to wannan in akwai abin tashin hankali ga ɗan adam shine wannan ga duniya yana son zamanta kuma ba wanda zai zauna a cikinta ina fata an gane to inda a ce in an shiga sannan su kuma yan wutan ba su taba shiga masifa ba da tashin hankali irin a ce khuludun fala maut ba mutuwa saboda ai karshen azaba da kubar da za a yi maka a nan duniya shine azararan a ce an sare mutum ko an harbe shi ya mutu ana mutuwa sau biyu ne ba a yi to ita matsalar lahira in mutum ya shiga azaba ta dindindin din nan fa ba a mutuwa shine malai yake cewa waɗanda za su dawwama a cikin wuta fa ba za fa su mutu ba fa kuma su ba rayuwa mai daɗi suke ba rayuwa ta hutu qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa zakkir ka ci gaba da tunatarwa wa azantar in nafa'ati dhikra idan tunatarwa za ta yi amfani ka tunatar sayadhakkaru man yakhsha duk wanda yake tsoron Allah zai wa'azantu in amma wa'azi zai dauka zai tuna wa ya tajannabu hal ashqa amma mafi tabewa mafi tsiya shi za ga yana nisantar wa'azi shi za ga yana kaucewa gurin wa'azi yake nisantar masallaci inda ake karatu to wa ya tajannabu hal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra Allah ta'ala ce shine wanda zai shiga wuta al-kubra mafi girma thumma la yamutu fiha sannan ya shiga wutan ba zai mutu ba zai mutu ba a cikin ta wala ya haya kuma shi ba zai rayu ba فالذي لا يقبل الموئذة wanda baya karɓar wa'azi wa yastamiru fi gayyihi ya ci gaba a cikin zaluncinsa fa hadha yadkhulu jahannam wannan zai shiga wutar jahannama wa yabqa fiha kuma zai ci gaba da wanzuwa a cikin ta la ya haya hayatan muriha shi baya rayuwa rayuwa ta hutu wala ya mutu mautan murihan kuma shi bai mutu ba mutuwa ta zama masa hutu ba ko ɗaya daga cikin biyun bal yabqa fi azabin zai ci gaba da wanzuwa cikin azaba Allah ya kiyaye amma man da kalaha amma wanda ya shiga wutan min usatil muwahhidin daga masu sabo amma fa sun mutu suna kadaita Allah sun mutu da tauhidi fa innahu yahtariqu to shi wannan zai kone ne zai kone a cikin wuta wa yasiru fahman ya zama gawayi thumma yukhraju minan nar sannan a fitar da shi daga cikin wuta thumma wa yudau fi naharin a sa shi a tsoma shi a cikin wata korama yuqalu lahu naharul haya ana kiran wannan koramar naharul haya koramar rayuwa fatambutu ajsamuhum to nan ne za ga suna ana tsoma su sai ga kamar tsuro sai ga jikinsu yana ta tofowa wannan konewar jikin yana ta wankewa naman jikin da ya- abin nan yana ta tofowa fa idza takamalat ajsamuhum idan jikinsu ya gama kammala ya tofo ya haɗe udhina lahum bidkhuli jaha- bid- bidkhulil janna sai kuma ai musu izini su shiga aljanna bayan an riga an ji jiki Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada